من يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفوته من خلقه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر صام الصائمون وأفطروا الله أكبر قام القائمون واجتهد المتهجدون وتقربوا الله أكبر الله أكبر زكى المزكون واقتربوا إلى الله تبارك وتعالى الله أكبر الله أكبر الذي حرم الإفطار في يوم الله أكبر وحرمه في يوم آخر الله أكبر الذي حرم الإفطار بالأمس وحرم الإمساك باليوم والفرق بين ذلك إرادة الله تبارك وتعالى وحكمته الذي يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء الله أكبر في هذا اليوم المبارك الذي تسن فيه البهجة والسرور الله أكبر في هذا اليوم المبارك الذي تسن فيه الحفاوة والتهادي الله أكبر في هذا اليوم المبارك الذي تحل فيه ويحسب فيه ويحسن فيه التزاور والتآخي الله أكبر الله أكبر في هذا اليوم المبارك الذي يفرح فيه الصائمون بصومهم كما قال صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة حين يفطر من صومه وفرحة حين يلاقي ربه تبارك وتعالى الله أكبر الله أكبر عباد الله الله أكبر أيها الإخوة المصلون استبشروا في هذا اليوم المبارك وطوبى لمن استبشر في هذا اليوم المبارك واستشعر في نفسه أن صومه وقيامه وتقربه إلى الله مقبولا الله أكبر فقد قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه الله اكبر قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه الله اكبر قال صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه dan uwan musulmi dukkan tabbara yabo da godiya sun tabbata da Allah tabaraka wa ta'ala wanda ajiya ya haramta mutum ya ci wani abu ko ya sha ko ya yi mu'amala da iyalan shi Allahu akbar wanda a yau ya shar'anta sabanin shari'ar da take ajiya ajiya yin abin da ya saba azumi haramun ne a yau abin da yake da alaka da azumi haramun ne godiya ta tabbata ga ubangijin da yake halattawa ubangijin da yake haramtawa a wannan rana mai albarka wannan rana ta idi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sunnata cewa ai farin ciki ai bushasha a ji daɗi ai ziyara a yalwata wa 'yan uwa a sada zumunci a yi dukkanin abin da zai nuna farin ciki da jin daɗi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tadda mutanen Madina suna wasanni a waɗansu ranaku na musamman su yi raye-raye su yi kaɗe-kaɗe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da yau ranar azumi da ranar babbar sallah ya ce iduna ahlul islam su ne ranakun da muke farin ciki muke walwala muke jin daɗi muke bushasha ubangiji muna ƙara ma godiya akan wannan bushara da daɗi da ke bamu a wannan rana mai albarka duk wanda ya ji a ran shi ibadar da ya aikata an karba duk wanda ya ji a ran shi yana da kusanci zuwa ga ubangijin shi alama ce ta Allah ya karba mai azumin shi alama ce ta Allah madaukakin sarki ya karba mai tsayuwar shi alama ce ta Allah madaukakin sarki ya karba mai ciyarwar shi muna godiya ga manzon Allah muna godiya ga Allah muna ƙara godiya ga Allah maɗaukakin sarki busa bisharar da ta zo ta bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duk yayi azumin Ramadan yana mai cikakken imani yana mai kwaɗayin lada zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah zai gafarta dukkanin abin da ya gabata na zunuban shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa duk wanda ya tsayuwar watan ramadana ko da da raka'o'i guda biyu ne yana mai imani da neman lada zuwa ga Allah maɗaukakin sarki Allah zai gafarta dukkan abin da ya gabata na zunuban shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi duk wanda ya tsayuwa a daren lailatul qadri yana mai cikakken imani da neman kusanci zuwa ga Allah maɗaukakin sarki shi ma Allah maɗaukakin sarki zai gafarta abin da ya gabata na zunubai shi. Allahu akbar, Allahu akbar, ayyuhal ikhwatu sa'imun al-musallun, hadha al-yawm al-mubarak fihi hurmatun azimatun inda Allah tabaraka wa ta'ala kama qala fi muhkam tanzili wa man yu'azzim hurumati Allah fa huwa khairun lahu inda rabbi wa min hurumati hadha al-yawm al-mubarak ألا تعصى فيه الله تبارك وتعالى ويتقرب إليه بشتى الطاعات والتقربات ويسن في هذا اليوم المبارك كما قلنا آنفا الزيارة والتهادي والتآخي يوم مسلمين وأن رانا تنادى الفرمة تنادى فللة تنادى جرمة أجيكم بلالة تكيدى أقوى جرمة ba a son sabo a wannan rana sabon Allah maɗaukakin sarki kamar yadda sabo a kowane ranaku abubuwan sabo ne abubuwan ƙi ne amma ana da ƙin shi a wannan rana mai albarka babban alfarmar da rana take da akwai ana son yawan kyauta ana son sada zumunta ana son kulla yan uwantaka ana son ziyara ana son abin da zai nuna farin ciki da jin daɗi abin da ya tabbata sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wannan rana mai albarka sukan yi farin ciki sukan nuna jin daɗin su suna masu kabbara da Allah maɗaukakin sarki bisa daɗi da ya ba su da alfarma da tsawon rayuwa suka azumci Ramadan suka tsaya a cikin su kuma suka wa junansu bushara da addu'a taqabbal Allahu minna wa minkum salihal a'mal a'adahu Allahu alaina bil amn wal yum wal barakat suna ƙara gawa ƴan uwansu Allah ya karba mana abinda muka yi Allah ya karba mana ƴan uwa muna addu'a dukkanin abinda muka gabatar cikin wannan wata mai albarka Allah ya karba mana Allah ya sa mana a mizanin mu na ayyuka na kwarai wannan wata mai albarka da ibadun da suke cikin shi Allah ya maimaita mana shekaru ba su yawa Allah ya sa muna cikin wanda za mu azumce shi a shekaru da shekaru da shekaru Allah ya sa muna cikin wanda duk kowace shekara za a karɓa mana a 'yanta mu daga wuta a kusatar da mu zuwa ga Allah maɗaukakin sarki iyaye a wannan rana suna da aiki babba wanda Allah maɗaukakin sarki ya ɗora musu أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون aikin da iyaye suke da wannan a wannan rana wajibi ne a kansu su kare kansu daga dukkan abin da zai jefa su wuta ya kusantar da su zuwa ga fishin Allah maɗaukakin sarki wajibi ne su tsare iyalansu mata akan wuta da abin da zai kusantar da su zuwa ga fishin Allah maɗaukakin sarki daga cikin abin da yake wajibi shine su hana su fidda tsiricinsu a wannan rana su hana su fidda ƙawarsu su hana su fidda tsiricinsu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mace ta fito shaɗan yana rakota ya bayyana gabanta ya bayyana bayanta sai ta zamanto sanadin fitina a cikin al'umma wajibin iyaye ne su tsare iyalansu su sa su zunzunci shari'a a wannan rana mai albarka daga cikin wajabcin da yake kan iyaye ƙananan yara da ake da akwai a ɗora su akan abin da yake daidai na shari'a a hane su abin da ya saba musamman abin da yake akwai cutar da musulmi a ciki kamar saka knockout kamar saka abubuwan da suke da razani da firgici abubuwan da suke akwai saban Allah akwai guje-gujen ababen hawa kekuna da babura wajibi ne iyaye a wannan rana mai albarka su tsare don tsare mutuncin wasu da alfarmarsu wannan rana tana da muhimmanci tana da alfarma akwai son ai farin ciki a ciki amma kuma ba a so abin da za a kuntata wani a shiga cikin rayuwar wani yan uwa wannan amana ce da Allah dora akan ɗaiɗaikun mu amana ce da Allah dora akan mu a dunkule wajibi ne mu gudu tare mu tsira tare ubangiji muna roƙonka wannan hali da ƙasa ta taho ciki halaye guda biyu da ƙasa take da akwai halin da muke ciki da halin da muke hirin fuskanta halin da muke ciki rashin tsaro a sasanni da yawa na wannan ƙasa tamu Najeriya. Babban abin da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa, wanda a kansa kowa ya kamata ya wa kansa hisabi, zaharar fasadu fil barri wal bahari bima kasabat aidin nas wa ya'fu an kafi Allah ya ce barna ta bayyana a doron ƙasa saboda abin da hannayen mutane suka aikata tare da hakan Allah yana kau da kai akan abubuwa da yawa da muka aikata mu ba da gudunmawa wajen rage wannan barna da tashin hankali da muke ciki Allah ya ce a cikin alkur'ani ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون الله يبامو مثال وتا القرية وتا أداء تاكسن تشكين أمنش أرزكين تنا زوا متى تشكين روان سني باتارة تاشين هنكلي با fakafarat bi an'umillah sai ta kafirce ma ni'imomin Allah ta kiyarda da shi a matsayin ubangiji ta kiyarda da shi a matsayin mai shari'a ta kiyarda da shi a mai tsara dokoki Allah ce fa azaqaha Allahu libasal ju'i wal khawf Allah sai ya dandana musu tufafi na yunwa Allah ya dandana musu tufafi na tsoro yan uwa halin da kasar mu take ciki muna cikin yunwa muna cikin tsoro muna cikin razani wannan misalin da Allah ya bada yayi daidai da halin mu da haka muna da buƙatar mu koma wa Allah yadda muke a baya sai Allah ya cire mana yunwa Allah ya cire mana tsoro fa azaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un saboda abin da mutane ne suka aikata Allah yake dora musu yunwa Allah yake cire musu aminci da rahin tsaro don haka mu koma zuwa ga Allah mu gyara abin da yake tsakaninmu da Allah Allah da kanshi yake cewa la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah bai canja halin da mutane suke ciki daga walwala zuwa kunci ko daga kunci zuwa cikin walwala har sai mutane sun canja abin da ke tsakaninsu da ubangiji da haka yan uwa mu kyautata imaninmu mu gyara tsakaninmu zuwa ga Allah madaukakin sarki abin da muke fuskanta watakil shekara mai zuwa ya wannan muna da sababbin shugabanni ko wasu sun sake komawa kujerunsu ko wasu sun hau sabbin kujeru wannan hali ne mai hadari a duk lokacin da za a samu canji daga wata gwamnati zuwa wata gwamnati akwai tashe-tashen hankali akwai barazanar rayuka akwai ayyuka na 'yan daba da ta'asa wajibi ne mu sake duba tsakaninmu zuwa ga Allah maɗaukakin sarki mu gyara halayenmu na siyasa mu gyara tsakaninmu da ubangijinmu ya zamanto wannan siyasa alkawari ne tsakaninmu da ubangiji za mu zaɓi mutanen da yake sun dace za su taimaki addini masu amana masu taimakon al'umma ba wanda suka tsaya don kawunansu da taimakon kawunanmu ba za mu amsa amana tsakaninmu da Allah maɗaukakin sarki waɗanda muka zaɓa ko za mu zaɓa muna da hujjar da za mu ba wa Allah akan su ne mafiya cancanta su ne suka dace lalle kowannen mu zai amsa wa Allah maɗaukakin sarki Allah zai tambaye mu a dukkanin abubuwan da ya faru na rayuwarmu ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko Allah ya faɗa cikin alqur'ani ba abin da za mu furta face sai wani mala'ika mai tattala aiki ya tattala wannan aikin kuma sai an zo da shi gaban Allah maɗaukakin sarki wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara wani zai faɗa a ranar gobe alkiyama mali hadha alkitab la yughadiru saghiratan ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ده هكا من roƙon ubangiji wannan zaɓe da zai zo Allah ya tsarkaka zuciyarmu Allah ya haɗa mu da shugabanni na gari Allah ya mu'amalance mu da abin da yake mafi maslaha a tare da mu kada Allah ya mu'amalance mu da munanan halaye da sabo da muke da akwai Allah ka biya mu shugabannin da suka fi mu tsarki Allah ka ba mu shugabanni da suka fi mu tsoronka Allah ka ba mu shugabanni da suka fi mu neman kusaci zuwa ga yardarka Allah ubangiji ka ba mu waɗanda suke sun fi mu tsarki ba daidai da halin da muke ciki ba ubangiji Allah ka karba mana ibadunmu Allah ka karba mana azuminmu Allah ka karba mana zakarmu takabbalallahu minna wa minkum wa أعاده علينا بالأمن والبركات اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين عباد الله إن الله أمركم بشيء وثناه بملائكته المقدسين وثلثه بالمؤمنين من الجن والإنس قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل قيامنا اللهم تقبل قيامنا اللهم تقبل قراءتنا اللهم تقبل قراءتنا اللهم تقبل زكواتنا اللهم تقبل زوغواتنا اللهم تقبل تقربنا إليك اللهم تقبل تقربنا إليك اللهم تقبل قراءتنا لقرآنك اللهم تقبل قراءتنا بقرآن القرآن اللهم تقبله منا اللهم تقبله منا وأعره علينا رمضان سنوات عديدة اللهم تقبل منا ما قمنا به في رمضان وأعره علينا بالأمن والبركات تقبل الله منا ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته